إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابير قوات الرجب hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa mai albarka hausawar dan fulani da ke cikin ainihin wato birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafa doktor yusuf al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na shida a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa karatu ne akan ka'ida ta biyu at-tahlil wa at-tahrim haqqullahi wahda inda malai yace halattawa da haramtawa wannan haƙƙin Allah ne shi kadai daga nan kuma sai muka shiga cikin ainihin wato ƙa'ida ta uku tahrimul halal wa tahlilul haram qarinu shirki billah haramta halal da kuma halatta haram wannan abokin tagwaitakar Allah wato shirka da Allah ne ma'ana daidai suke da shirka da Allah dan ma mun kawo ainihin wato irin ƙa'idar da musulunci ya faɗa inda musulunci ya koka game da matsalar haramtawa da halattawa gaba ɗaya فإنه قد اختص المحرمين بجملة بحملة أشد وأعنف domin ya keɓanci almuharramina masu haramtawar wato bi hamalatin ashaddu wa a'lam wato da irin hukunci mafi tsanani nazaran lima fi hada littija min hajarin alal bashar wa tadyiq lima wasa Allahu alaihim bi ghairi mujibin ma'ana da halattawar da haramtawar duk musulunci ya koka game da masu shiga su irin wannan ko su halatta ko su haramta amma musulunci ya keɓanci masu haramtawa mutane halal wato da wani hukunci mai tsanani saboda ƙoƙarin da suke na su ƙuntata wa ɗan adam su takure masa abin da allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa ba tare da wani dalili da zai wajabta hakan ba lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi ainihin wato tsanantawa da wuce iyaka a cikin addini a kamar yadda ya zo cikin hadithin da yake ta halakal mutanaddi'un halakal mutanaddi'un har wajen ainihin wato ya maimaita wannan kalma cewa masu tsanantawa da wuce iyaka to lallai sun halaka sun halaka sannan kuma ya bayyanar game da manzancinsa cewa manzanci ne wanda an aiko shi da shi wato addini ne mai kakke aka aiko da shi kuma a samha mai sauki da haka addini ne mai kakke ta fuskar aƙida da ɗayanta Allah sannan addini ne mai sauƙi ta janibin aiki da kuma abubuwan da shi addinin ya sharanta a nan muka tsaya lokaci ya mana ƙalal mu'allif rahimahullah ta'ala wa diddul amraini ash-shirk wa tahrimil halal wa huma alladhani dhakarahuma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an rabbih tabaaraka wa ta'ala annahu qala inni khalaqtu ibadi hunafa وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به ما لم أنزل به سلطانا wannan hadithin yana daga cikin hadithan da malai ya mana mabudin wannan littafi da shi a farkon karatunmu in za ku iya tunawa nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi da haka wa diddul amraini wato kishiyar waɗannan al'amura guda biyu shirka da kuma haramta halal wa humallazani zakarahuma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su fi ma yarwihi cikin abin da ya ruwaita an rabbihi tabaraka wa ta'ala daga ubangiji tabaraka wa ta'ala annahu qala ubangiji ta'ala yace inni khalaqtu ibadi hunafa lalle na halicci bayina akan addini miƙaƙe na halicce su akan ingantacciyar aƙida da babu gurbata na halicce su akan godabe kan titi miƙaƙe wanda ba kwana-kwana ba kwazazzabo ba rabuka a cikin wannan ainihin hanyar wa innahum haƙiƙa su a tatkumin shayatin shaidanu ne suka dinga zo musu ta kowace fuska su zo musu ta dama su zo musu ta hagu su zo musu ta gabas su zo musu ta yamma ta kowace kusurwa suna kullo musu fajitalathum an dinihim su suka tafiyar da mutane suka raba su da addininsu shaidan da shi da magoya bayansa su suka zo suka dagula wa dan adam lissafi suka jagwalgwala masa aqida suka lalata masa ainihin tauhidi da aka suka tafiyar da addininsa wa harramat alaihim ma ahalaltu lahum Allah ta'ala ya ce kuma su ne suka dinga haramta musu abinda ni mahaliccin su na halatta musu wa amaratuhum kuma su shaydanin nan su suka dinga umartar mutane an yi shiri kobi da su dinga yin shirka da ni malam unzil bihi sultana ga abinda babu wata hujja da na saukar game da shi na ahtaranta ni ko ayi shirka da ni wannan hadisin hadithi ne wanda yake imam muslim ya rawaito cikin ainihin wato fil janna wa sifatu na'imiha hadisin iyad bin himar fa tahrimul halal qarinu shirk dan haka haramta halal kokarin haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu qarinu shirki wannan agwama suke tare da shirka tare da shirka suke wannan aikin na kokarin haramta halal to wannan abin baka iya raba shi da shirka ولهذا دم هكذا شدد القرآن النكير على مشرك العرب دم هكذا القرآن شدد القرآن النكير القرآن يتأنن تإنكاري دكاما درشن يدا على مشرك العرب كمشرك العرباوة في شركهم أتكين شركة تسكي وأوثانهم دكما هركا قما كنسو musulunci ko kuma alkur'ani ya tsananta game da abin da mushirikai suka yi na shirka wato da Allah da kuma bautar gumakansu wa fi taharimihim ala anfusihim min at-tayyibat haka alqur'ani ya tsananta game da mushrikan larabawa game da haramta wa kawunan su abinda Allah ta'ala ya halatta musu min anwa'il harf na daga nau'o'i ko dangogin amfanin gona wal an'am da wasu dabbobi na ni'ima sun waru wani nau'i na ainihin wato amfanin gona suke sun haramta kansu ba sa ci ko kuma su waro wasu dabbobi na ni'ima su ce sun haramta wa kansu duk wai tunaninsu yin hakan biyayya ne ga Allah madaukakin sarki malam ya azan bihi Allah irin abin da Allah ta'ala bai yi izini da shi ba wa min zalik na daga cikin irin abin da suka dinga yi na haramta wa kansu abinda Allah ya halatta taharimi taharimul bahira wa min zalika tahrimil bahira yana daga cikin irin wannan abin da suka yi shine haramta wa kansu albahira wasaiba da saiba wal wasila da wasila wal ham da ham kamar yadda Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'qilun don haka waɗannan dabbobi ne waɗanda su suka raɗa musu suna kuma suka ware su suka haramta wa kansu waɗannan dabbobin malam zai faɗi wacce ce bahira wacce ce sa'iba wacce ce wasila kuma wacce ce hamdin da haka wannan yana daga cikin abin da mushirikan larabawa suka dinga haramtawa wace dabba suka fara haramtawa kansu cikin waɗanda Allah ta'ala ya ambata nan ita ce bahira faqad kanu fil jahiliya domin su sun kasance a lokacin jahiliya idza waladatin naqatu khamsata abdunin idan taguwa ta haifi ciki ta haife ciki guda biyar ta samu ciki daya biyu uku hudu biyar duk tana samu tana haihuwa to da wannan ta haihu haihuwa biyar akhiruha zakaran kuma na karshen ya zama zakar akhiruha zakrun na karshen ya zama namiji shaqqu udhnaha ko wato shaqqu udhnaha wa mana'u rukubaha da taguwa ta haifi ciki ɗaya biyu uku na biyar ɗin kuma sai ta haifi namiji to wannan taguwar shakku uzunaha sai su tsaga kunnanta wa mana uruku ba sai su hana hawanta su ce kara kuma hawa wa taraku hali alihatihim sai su kyale ta ga iyayen gijinsu ga gumakansu su ce wannan taguwar sun bawa gumakansu ita latun har latun haru ba za a soke ta ba wala yuhmalu alaiha ba za a hau a dora mata kaya ba wala tudradu amma'in ba za a kore ta ba duk ruwan da ta dosa in an ganta ta tafi za ta sha ruwa to kar a kore ta au mara'a ko in ta tafi wajen wajen kiwo ta shiga ko gonar ka za ta shiga ko wani guri to kar a hana ta wa sammuha albahira sai suka ambace ta da albahira ai mashquqatul udhun ita ce bahira mai tsagaggen kunne haka za ka ganta takuwa malam ta cika ta koshi tana ta yawon ta ba ruwan kowa da ita ba a hawanta ba ballantana ma a ce a soke ta a yanka ta a ci namu ba sa wannan sannan duk da haka in ta doshi ruwa ba za a kore ta ba in ta tafi wajen kiwo kar a hana ta a kyale ta saboda sun camfa ta ko sun haramta wa kansu ita saboda ta haifi 'ya'ya guda biyar na biyar ɗin namiji don haka sun yi sacrificing ɗinta ma'ana sun ba wa gunki ita wannan ita ce bahira wa kanar rajul idza qadima min safari to ga kuma ta gaban da suka haramta idan mutum ya dawo daga tafiya ya je Lagos ko ya je Ilori ko ya je Sokoto ko ya fita waje ya dawo daga tafiya aw bara'a min maradin ko kuma yayi jinyar rashin lafiya sai ya warke aw na hawa zalika ko makamantin irin waɗannan dalilan sai ya bana qatahu sai ya saki taguwarsa wa khalaha ya rabu da ita waja'alaha kal bahira sai ya maida ita kaman waccan bahira din wato samma as-sa'iba ita ce wadda ake kira sa'iba bararriya kawai yana warkewa daga tafiya a yana warkewa daga rashin lafiya wai kaman wata godiya ce taguwar sa kawai sai ya sake ta shikken ba za a ci ba ba za a yi kaza ba kawai shikken ta zama sa'iba na fata an fahimta wannan ita ce sa'iba ya dawo daga tafiya lafiya lau to shikenan taguwarsa ta zama sa'iba ya warke daga rashin lafiya to taguwarsa ta zama sa'iba ba za a ci ba sai ya sake ta kawai wannan ita ake kira sa'iba sai wasila wakalatu shat ita kuma a dangin akuya idan akuya ta kasance idza waladat unsa in ta haifi mace fahiya lahu to wannan macen da da ta haifa tasu ce wa idza waladat zakaran in kuma ta haifi namiji fahiyya li'ali hatihim to wannan dan bunsurin da ta haifa ko ragon da ta haifa li'ali hatihim wannan ragon ko dan bunsurin na iyayen gijinsu ne ma'ana na guma kansu wa in walad kajiyan da suke yi dan haka idan ta haifi namiji in ta haifi mace ta su ce in ta haifi namiji na gunki ne to wa idza wa in walada dhakaran wa untha in ta haifi namiji da mace fa da ta tashi akuyar sai ta haifi yaya biyu ko tinkiya sai ta haifi yaya biyu da rago da tinkiya ta haifa ko da dan bunsuru da akuya ta haifa wasalat qalu sai su ce wasalat akaha ta hade da dan uwanta saboda ta san ta fito ita kadai in ma ta muce ko kuma ta gunki ce to kaga sai dan kar a raba su sai ta hade da yar uwanta kaji wata wani tunani wasalat akaha ta hade da dan uwanta falam yazbahu adh-dhakara li alihatim to wannan namijin ba za su yanka wa guncin su ba wa tusamma al-wasila sai a kira wannan tunda kaga kaidar dama in mace ce ta ce in namiji ne gunkin to sun zo tare sai sai su ce wasalat akaha ita macen ta haɗe da ɗan uwanta don ba ta son su rabu don haka shi wannan namijin da aka da suka zo tare to ba za su yankawa gunkin su ba wa tusamma al-wasila sai su kira ta da al-wasila an fahimci wasila to sai ham wa kanal fahal na'am ban gane ba yawwa ba ta gunki bace eh wa kanal fahalu idza laqiha waladu waladihi to shi kuma a wannan tsarin na ham idan taguwa ta yi jika shine a takaice kawai ma'ana idza walada waladu waladihi idan dan ɗansa dan ɗansa ya haihu an fahimta idan ɗan ɗanta ya haihu ita ta haifi ɗa to ko ta haifi taguwa ita ma taguwar ta haifi kaga jikar wannan ta farkon ke to shi ne ma'ana idan ta samu jika ko wakan alfahal shi alfahal shi ne karo namijin kenan idza walada waladihi idan ɗansa shi ma ya kai matakin ya girma har yayi wa ainihin wato yake ya bi wata taguwa ya yi mata barbara ita ma ta samu ciki ta haihu kaga ya yi jika kenan shi wannan alfahal karan na farko ya yi jika ƙalu sai su ce ƙad hamiya zaharu a ya tsara bayansa daga hawa ko a ɗora makaya a ya zama ya zama da cije za a jirgin kowa a yi shi kenan tun da ya kai ga yin jika har ya kai ga yin jika shi kenan ya tsare gadon bayansa falayur kabu haka falayur kabu ba za a hau ba wala yuhmalu alai shi ma ba za a ɗora makaya ba wa yusamma alhami sai su kira shi da alhami ila har zuwa ƙarshen dai abinda suke haramtawa da haka kaga sun kira albahira sun kira as-sa'iba sun kira alwasila sun kira alham kaga guda hudu kenan wa fi tafsir hadhihi al-arba'a aqwalun kathira a cikin tafsirin waɗannan kalmomi guda hudu albahira as-sa'iba alwasila alham cikin fassararsu a ƙawalun kathiratun an samu maganganun malaman tafsiri da yawa ta duru haula hadal muhawwir amma duk gaba ɗaya tafsiran malaman wasu sun fassara wasila da wata fassara daban a bahira kai sun fassara ta da wata ma'anar wasu sun fassara sa'iba da wata ma'anar wasila da wata ma'ana alhami da wata ma'anar ba wannan wanda muka ji ba yanzu amma sai mala ya ce duk tafsiran da aka fassara waɗannan dabbobi da su taduru suna zagayawa ne haula hadal muhawwir a wato kewayen wannan makomar wannan ƙarshen dai wannan bayanin da ka janyi kowace fassara an kabita tana dawowa kan nan da aka an fahimci wannan an kara alƙur'anu alaihim hadal tahrim yanzu Allah ta'ala ne ya ce dabbar idan mutum dabbarsa ko taguwarsa ta haifi 'ya'ya biyar na biyar ɗin namiji kar a ci Allah ne ya haramta hawanta ɗaya kenan alwasila as-sa'iba kai Allah ta'ala ko ta dabba da yace in kana da ita da ka dawo daga tafiya ka sake ta kakka hau kar a ci namanta ko in ka warke daga rashin lafiya shikenan kawai shikenan kamar wata godiya ce ka sake dabba ka kakka hau ta kakka ci ko kuma ita wasila din akwai wata dabba da Allah ta'ala ya kira ta da wannan sunan wasila yace idan ta nan in in sun zo yan an haifi yan biyu to shikenan ta zama wasila ba za a ci naman ta ba za a yi abin nan ba ko kuma shi hami din da aka ce idan har ainihin wato shi namijin yayi jika to kuma shikenan ya tsare gadan bayansa daga hawa ba inda Allah ta'ala ya wannan bayanin ma anzalallahu biha min sultan to shi yasa an kara alqur'anu alaihim hadha tahrim alƙur'ani ya yi inkari a kan larabawa wato jahilan larabawa haza taharim game da wannan haramci da suka yi wa waɗannan dabbobi walam ya ja'allahum uzuran fi taqalidi aba'ihim kuma alƙur'ani bai ba su wani uzuri ko hanzari ba wajen koyi da iyayensu da suka yi fi haza dalal a wannan batan su ma gada suka yi kabirin an kabirin kai ma in ka zo a lokacin jahiliya kai ma haka za ka yi haka ka gada daga babanka shi ma haka ya gada daga kakansa wannan uzuri ne ba uzuri ba ne shi yasa alkur'ani bai sanya wannan ya zama uzuri ba wajen su ce ai su ma haka suka taso suka ga iyayensu da kakanni suna yi shine yace walam yaj'al lahum uzran fi taqlid aba'ihim fi hadha dalal da dai alkur'ani bai yadda ba bai karbi uzurin su ba wajen koyi da iyayensu wajen wannan bata Allah ta'ala ya ce ma ja'alallahu min bahiratin Allah bai sanya wata dabba ya ce sunanta bahira ba wala wasilatin a wala sa'ibatin ko wata sa'iba wala wasilatin ko wasila wala ham ko ham ma'ana Allah ta'ala babu wata dabba da ya ce ita haifi ya biyar na biyar din namiji ne kar a cikar ahu ba wata dabba da Allah ta'ala ya ce in ka warke daga rashin lafiya ka sake ta a cikar ahu ko in ka da daga tafiya ka saki dabba ba za a ci ba za a hau ba ba wata dabba da Allah ta'ala ce in sun zo su biyu namiji da mace to shikenan ba za a yi amfani da su ba za a hau ba ba za a abin nan ba ba kuma wata dabba da aka ce idan ta kai ga matakin ta haihu abinda ta haifa shi ma ya haihu shikenan ta tsare gadan bayan ta ba za a hauta ba ba za a yi amfani da ita ba Allah ta'ala ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala Allahi al-kadhiba suna kirar ƙarya su jingina wa Allah wa aktharuhum la ya'qiluna yawancin su ba su da hankali in ba rashin hankali ba ka duba fa wannan haka kawai dabbobi a kyale su su tayawa ba ruwan kowa da su haka za ka gansa a jahiliya in ka taba ce a kai wannan wasila ce kyale ta da kaje za ka yi mutu a kyale ta wannan bahira ce a wannan sa'iba ce a wannan ham ne kyale shi wannan akwai rashin hankalin da ya wuce haka dabbobin ni'ima Allah ta'ala ce a yanka a zabba su a ci a soya su a gasa amma kawai shedan ya zo ya musu wahayi sun wa wasu dabbobi sun haramta su da kyale su ta yawo Allah ta'ala ce rashin hankali ne wa aktharuhum la ya'qilun wa idza qila lahum in aka ce da su ta'alau ila ma anzalallah ku taho zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya saukar wa ilar rasul ku dawo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana abinda muka tarar da muka samu iyayenmu akai mu ya ishe mu wannan tsarin da muke kansa muka gada iyaye da kakanni ku kyale mu akai hasbuna ma wajadna alaihi aba'una ya ishe mu abinda muka samu iyayenmu da kakanni akai awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah yace ka tambaye su awalau kana aba'uhum yanzu kuna kan abinda iyayenku suke kai koda iyayen naku sun kasance ba su san komai ba ungurmayen jahilai ne ba su san Allah ba yanzu koda suna kan wani tafarki yanzu in ka taso kaga iyayenka suna kan bata shikenan sai ka bi su saboda iyayenka ne wala yahtadun ko kuma koda ba sa kan shari'a kamata yayi kai koyi da iyayenka in suna kan tafarki na shari'a in suna kan tafarki na ilimi amma awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'a wala yahtadun Allah ya ce da iyayen nasu ba sa kan hanya ta ilimi kuma ba sa kan hanyar shari'a wa fi suratul an'am a cikin suratul an'am munaqashatun tafsiliya akwai wata tattaunawa daki daki billa billa lamma za'amu tahrimahu min al-an'am lima za'amu ko lamma za'amu taharimu yayin da suka riya taharimahu wato haramta shi min al'an'am wani abu na daga cikin dabbobin ni'ima min iblin na raƙuma wa baƙarin da shanu wa za'anin da tumaki wa ma'az da kuma awaki saƙa alƙur'an alƙur'ani ya koro wannan tattaunawa fi usulubin tahakkumi sakhir a cikin wani irin salo mai ban kaye mai ban sha'awa walakin na mufham sai dai kuma salo ne mai gamsarwa Allah ta'ala ya kawo zancen ta wani irin salo amma kuma salo ne wanda yake mai gamsarwa Allah ta'ala ce samaniyata azwaj dangogi ne guda takwas min adh-dha'ni ithnayn cikin dangin tumaki guda biyu ne akwai tinkiya akwai rago wa minal ma'afnain kuma daga cikin dangin awakai su ma Allah ta'ala ce biyu ne akwai akuya akwai dan akuya kul ka tambaye su azzakaraini shin mazajen guda biyu da mazan wato da namijin tinkiya mana da rago da dan bunsuru shine kul ka tambaye su azzakaraini mazajen guda biyu da bunsuru da rago harama Allah ta'ala ya haramta a ci a amfani da su am amil unsayayi ko kuma matayen guda biyu da akuya da tinkiya a cikinsu tambaye su wanne Allah ya haramta amma shtamalat alaihi arhamul unsayayi ko kuma abinda cikuna na al'unsayayi matayen suka kunsa wayannan Allah ya haramta mazajen aka haramta ko matan ko kuma abin da cikin matan ya kunsa Allah ta'ala ya haramta Allah ta'ala ce nabi'uni ku bani labari bi ilmin ay akhbiruni an yaqinin ka ku kawo min molanka Allah ta'ala ce ku bani wato labari an ilmin wato nabi'uni bi ilmin ku bani labari amma fa a ilmance cewa eh Allah matan ya haramta ko mazan ya haramta ko abin da cikin matan ya kunsa ya haramta ku ba da abin a ilmance in kuntum sadiki ne in kun kasance kuna da gaskiya akan abin da kuke da'awa na haramtawa kanku wasu dabbobi daga cikin dabbobin ni'ima wa min al-ibl ithnayn Allah ta'ala ce daga cikin al-ibl raquma akwai dangi biyu shi ma akwai raqumi akwai taguwa wa min al-bakar ithnain sannan a cikin shanu ma akwai guda biyu dangi biyu shine akwai sa akwai saniya kaga nan ma an samu hudu shi sa Allah ta'ala ce samaniya ta zuwa dangogi ne guda takwas kaga can an gaya mana guda hudu a aya farko a aya ta biyu kuma ga guda hudu Allah ta'ala ya faɗa kaga in ka hada su takwas kenan Allah ta'ala ce to su ma kul tambaye su kace da su a zakaraini harrama shin mazajen guda biyun Allah ya haramta ma'ana namijin taguwa raƙumi kenan ko kuma sa waɗannan guda biyun su Allah ya haramta amil unthayin ko kuma matayen guda biyu Allah ya haramta ainihin wato taguwa da kuma me da saniya amma shtamalat alaihi arhamul unthayin ko kuma abinda cikin saniyar da taguwar suka kunsa shi Allah ya haramta wa fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf munaqashatun ukhra akwai wata tattaunawar ita ma makamanciyar irin wannan kaga ashe warar wani kaso a haramta su suka haramta ba Allah bane yanzu gashi an yi ƙura Allah ta'ala ce a tambaye su wanne ya haramta a ciki ba amsa sannan a cikin suratul an'am akwai wata tattaunawa daban yunkirullahu fiha 'alal muharramina wanda ubangiji ta'ala ke yin inkari a cikin waɗannan wannan sura akan masu haramta wa kansu abinda Allah ta'ala ya halatta ويبين فيها أصول المحرمات الدائمة أتكون كما ونن سورة الله تعالى يبين واتو أصل المحرمات أبوان دعك حرمتا الدائمة نكوديو شيء قل الله تعالى كتيرسو من حرم زينة الله وانيني wande isa ya haramta kayan ado kayan kwalliya kayan more rayuwa na Allah wanda Allah ta'ala ya halitta allati akhraja li ibadi wa inda ya fitar da su ya halice su li ibadihi dan bayinsa su mura su amfana wa tayyibat da kuma dada da minar rizqi na nau'in kayan abinci na arziki ma'ana can kul ka tambaye su man harrama zinatallah kaga kayan abin da ya shafi suturu na sa wane ne ya haramta kayan ado na Allah wanda ya fitar da su ga bayinsa wa tayyibat da kuma tsarkaka daɗaɗa minar rizki na arziki wane ne ƙulka ce inna ma harrama rabbiyar fawahisha ka sani kawai ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara ƙulhiyar lillazi na amanu fil hayati duniya khalisatan wannan mun karanta ta a can bayani sai ya tsaya mun iyanan kusa ya kawo ƙarshen ayar ƙulhiyar lillazi na amanu fil hayati duniya khalisatan yawmal qiyama wato kace da su kayan wato da Allah ta'ala ya halatta to ai kace kamar na wayanda suka yi lilladina amanu wayanda suka yi imani ne a nan rayuwar duniya sannan khalisatan sannan su kadai Allah ta'ala kuma zai ba su wannan abubuwan da na masu dadi da ya halatta ainihin wato a ranar tashin alkiyama kaga kenan anan ayi tarayya da mu'mine da wanda ba mu'mine ba wajen cin gajiyar wayannan abubuwan da Allah ta'ala ya halatta amma a ranar tashin alkiyama wayanda suka yi imani kadai su za su ci gajiyar waɗannan abubuwa na ni'ima da Allah ta'ala ya haramta ya halatta wa bayinsa tun anan duniya Allah ta'ala ya ce kul ka ce inna ma harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al haqq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل كتي إنما حرم ربي الفواحش كدي أبنجينا يا حرمت أبوبوا الفاشا ما ظهر منها أبن دي يبيننا الفاشا وما بطل أبن دي يبويا والإثم دكا ليفي والبغي دزالنتي بغير الحق باتارد حقي با وأن تشركوا بالله kuma Allah ya haramta a yi shirka da Allah malam yunan zirbihi sultana game da abin da babu wata hujja da Allah ya saukar na shirka da shi din wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ko kuma ku jingina wa Allah ƙarya na abin da ba ku da masaniya akai wa hadhihi almunaqashatu fi suwar almakkiya kuma duk waɗannan tattaunawar da kake ta jin ana ta magana akai cikin surori ne waɗanda aka saukar a maka surori makkiya allati ta'ani da'iman bi ithbatil aqida wa tauhid wanda surorin makka ko da yaushe suna nufin tabbatar da aƙida da kuma tauhidi wal akhira da bayani game da lahira da imani da lahira duk wanda yake mu'amalantar surorin makka to zai ga maganar da suke ta yawan yi suna magana ne akan tauhidi aƙida magana game da imani da lahira tadulluna ala anna hadha al-amr في نظر القرآن ليس من الفروع والجزئيات وإنما هو من الأصول والكليات ما لك توا ودنن بياني تدلنا سنا نونا منا على أن هذا الأمر أشي ونن الأمر نحل التهرم في نظر القرآن أتكم مهنجر القرآن ليس من الفروع بايا دقتكين رأسا والجزئيات بايا دقتكين بانجروري إنما وإنما هو من الأصول wannan magana ta magana halattawa ko haramtawa tana daga cikin usul na addini suna daga cikin tuwasu da ainihin wato tushe na addini wal kulliyat kuma suna daga cikin abubuwa na gaba daya ba juz'iyya bane ma'ana tattaunawa akan mas'alar halal da haram ba magana bace ta reshe akwai tushe akwai reshe in aka ce reshe kaman far abu ne wanda yake reshe ne wanda bai ba asalin ba ne da aka koda tun da mun haɗa usul ɗin akan iya rabuwa a furo ila kai ka bi wannan reshen duk asalin guda ɗaya ne an komo kai ka bi reshen da ya yi yamma ni na bi reshen da ya yi gabas wancan ya bi reshen da ya kudu wannan ya bi reshen da ya yi arewa amma duk gaba ɗaya da kai da ka hau reshen da ya yi gabas da ni da na hau reshen da ya yi yamma da wani da ya hau reshen da ya yi kudu da wanda ya hau reshen da ya yi arewa duk mun sauko daga reshen sai mu dawo asalinmu ɗaya na so in bambanta muku usul da furo an fahimta to matsalar halar da haram ba matsala ba ce ta reshe da wani zai zo ya ce ai ya hau kan wani reshe amma da asalinmu ɗaya a'a matsala ce ta usul in an saba a usul ba dama a hadu sannan karka ɗauka ya matsala ce juz'iyya matsala ce ta wani ɓangare ba ta shafi duka a'a matsala ce kulliya ba juz'iyya ba na fata an fahimta wa fil madina amma a cikin surorin madina wato zahara baina afradil muslimina man yamilu ila tashaddud wat tazammut wa fil madina bayan kuma an koma rayuwar madina zahara baina afradil muslimina sai kuma aka samu tsiraru da daidaiku sun bayyana cikin musulmi man yamilu waɗanda su kuma suke karkata ila tashaddud zuwa ga tsanantawa wa tazammud da tsaurarawa shine at tazammud ta'assub kenan an bayyana at tashaddud bayan an gama an gama waccan gwagwarmaya ta makka wajen kokarin ma mutane su yadda Allah ne mai halatta shi ne mai haramtawa to an samu an yi galaba daula ta samu kafuwa an koma madina to kuma bayan an koma madina sai aka samu wasu tsiraru ɗaiɗaiku cikin ɗaiɗaikun musulmi su kuma suna karkata zuwa ga tsanantawa da tsaurarawa wata harimu ɗayibat ala nafsi sai ka samu mutum ya haramta wa kansa daɗaɗan abubuwa ba Allah ba ne ya haramta kawai shi kaɗai ya haramta wa kansa daɗaɗan abubuwa fa anzalallahu ta'ala min al-ayatil muhkama sai Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin ayoyi almuhkama masu bayyananniyar ma'ana ma ya kifuhum wato abinda zai dakatar da su ya taka musu burki inda hududun lahiya inda iyakokin ubangiji suke da aka fahimci suna nema su wuce iyaka sai aka ce sai ainihin wato ayoyi suka sauka daga cikin alkur'ani wa'inda suka taka musu burki suka tsaye da su inda allah ya ce a tsaya ويردهم إلى إلى صراط الإسلام المستقيم sannan wa'annan ayoyin suka dawo da su zuwa tafarkin musulunci mai kake Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kaga yanzu magana ake da masu imani wancan lokacin ana magana Allah ta'ala ce kafirai su ne masu wannan karambanin to nan kuma da aka samu almutashaddidun wal mutazammitun masu tsaurarawa da tsanantawa su kuma kaji sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu ashe masu imani su ma suna iya wuce iyaka to musulunci sai ya dawo da su ya musu iyaka in sun ketare sai a ce a tilka hududullahi fala ta'taduha Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku kuskura ku haramta tsarkaka dada dan wato ma ahallallahu lakum abinda Allah ta'ala ya halatta ya halatta a gare ku wala ta'tadu kar ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukakin sarki baya san yan ta'adda masu ketare iyaka wa kulu ku ci mimma razaqakumullah daga abinda Allah ya azurta ku halalan halan ne tayyiban daddada wattaqullah ku kiyaye ku kiyaye dokokin Allah allazi antum bihi mu'minun wanda antum ku mu'minuna kun yi imani bihi da shi ubangijin nan to ku kiyaye dokokinsa ku ji tsoron Allah kar ka zo saboda zafin addini da kishin addini ka kuma nemi ka wuce iyaka ka wuce inda Allah madaukakin sarki har ka dinga kokarin haramta halal wannan ka shiga ofishin Allah ina sake maimaita wannan dan a san babun halal da haram wannan ofishin Allah ina fata an gane wa auqafahum almanhajul islami sannan tsari irin na addinin musulunci ya tsayar da musulmi ya tsayar da masu imani inda haddid tawazun wajen iyaka ta daidaito aka sanya su suka wato musulunci sai ya tsaida al'ummarsa akan tsari na daidaito balancing allazi taqumu alaihi alwasatiyyatu islamiyya wanda tsakatsakin addinin musulunci yake tsaye akan wannan at-tawazun din daidaito din saboda addinin musulunci addini ne tsakatsaki an fahimta al'ijabiyya wato al'ijabiyyatun lati ta kuma ala taisiri fil amal wanda al'ijabiyya yana aiwatarwa ko yana aikata allati ta kuma ala taisir abinda yake tsaye akan at-taisir sauƙaƙawa fil amal a cikin aiki وأوقفهم المنهج الإسلامي عند حد عند حد التوازن الذي تقوم عليه الوسطية الإسلامية الإيجابية التي تقوم على التيسير في العمل واتو الإيجابية غدانروا التي تقوم ودتكي سياوا على التيسير أكن سوققاوا في العمل cikin aiki wannan shine abin da addinin musulunci yazo yazo ya sauƙaƙa mutane ba ya wahalar da su ba wattabshir da kuma yi wa mutane albishir fi da'awa a wajen kira a kwadaitar da mutane su gane wannan addinin su kuma fahimci me addinin nan yake yazo musu da suna yazo musu da shi na alkhairi kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yassiru wala tu'asiru ku sauƙaƙa wa mutane kar ku tsananta wa mutane ko da babun addini ku zama masu sauƙaƙa wa mutane ku jawo hankalin mutane su zamanto suna kwaɗayin wannan addinin saboda kun nuna musu addini ne mai sauƙi kar a tsaurara yadda mutum zai ji wannan addinin ya yi tsauri da yawa in baya ciki ba zai shigo ba in yana cikinsa kuma ya zamanto yana irin mutanen nan da musulmi ne na suna amma aikace baya aiki walam taba'asu walam yake cewa wala wa bashiru wala tunafiru ku dinga yi mutane albishir ku dinga kwadaitar da su wala tunafiru kar ku dinga kore mutane wannan shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sauƙaƙawa mutane ba tsananta musu ba jan hankalin mutane su dinga shigowa cikinsa su dinga fahimta su dinga riko da shi ba a dinga sawa mutane kyamarsa tsanarsa su dinga nisantarsa ba wannan hadithin hadithi ne wanda yake imam al-bukhari ya rawaito shi cikin kitabul ilm imam muslim a cikin al-jihad wa siyar hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda wa huwa yandal wa qal yace inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'asirin a wani hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kawai ku sani an aiko ku ku sauƙaƙa wa mutane ba a aiko ku ku zama masu tsananta wa mutane ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce faɗa ya ce inna ma bu'iftum in wa'azi kake in kai mai karanta suwa ne in dai kana wakiltar addini to sauƙaƙa wa mutane aka ce kai ba tsananta musu ba an aiko ku ku sauƙaƙa wa mutane ba ku tsananta musu ba an aiko ku ku wayar da kan mutane ta hanya mafi sauki ba aiko ku kula'anci mutane ku kafarta mutane ku fitar da mutane daga addini ba inna ma tub'athu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun ji dalilin aiko dukkan wani mai da'awa ya sauƙaƙa wa mutane ya nuna musu addinin musulunci kishiyarsa shine wahala shine tashin hankali shine musiba amma shigowa cikinsa da aiki da shi wannan shine sauki shine kwanciyar hankali wannan hadithin shi ma imam al-bukhari ya rawaito cikin wato al-wudu imam muslim cikin tsahara shi ma hadithi ne na Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda wa huwa yantaliqu min ta'kidil qur'ani ala at-taysir sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadada bayani shine wa huwa yantaliqu ai inbisadul kalam shine ainihin wato a a, a intilaq yake cewa huwa yantaliqu min ta'kidil qur'ani ala taysir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin bayani mai fadi wajen karfafa min ta'kidil qur'ani irin yanda alqur'ani ya karfafa ala taysir akan saukakawa wa tahdhiri ko wa tahdhiruhu da tsawatarwarsa min ta'asir daga tsaurarawa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ubangiji ta'ala yana nufin ku ne da sauki ba yana nufin ku bane da tsanani yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ubangiji ta'ala yana son ya sassauta muku wa khuliqal insanu da'ifa an halici dan adam mai rauni ne wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ta'ala ya ce ban sanya muku kunci ba a cikin wannan addini ba ban saukar da wannan addinin dan ya kuntata muku ba saukar da shi Allah ta'ala ya dan ya zama sauki da rahama a madadin ka dinga bautar wani mahalici wani wato wani Allah ka dinga bautata wanda shi ya halice ka a madadin ka dauki dokar wani wanda ba ta Allah ba wanda ta fi wahala ta fi a cikin ta akwai jahilci akwai kidagumanci akwai tsanantawa akwai zalunci akwai kama karya ka dauki wannan doka to gara ka dauki dokar mahalicin ka akwai sauki akwai adalci akwai walwala akwai sakewa a cikin ta yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra قاعدة تهدو التحريم يتبع الخبث والضرر من جوا كان قاعدة تدمك كما أم فهمت ko?
التحريم يتبع الخبث
haramtawa yattabi'ul khubuth yana bin kazanta ne da najasa wadarar da cutarwa at-tahrim duk abin da kaga Allah ta'ala ya haramta to kazanta da najasa ce take biye da shi da kuma cutarwa min haƙƙin ta'ala yana daga cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala li kaunihi khaliqan lin-nas a matsayin kasancewarsa mahalicin mutane wa mun'iman alaihim kuma wanda yayi ni'ima a gare su bi na'amin da ni'imomi la tuhsa da ba za su kirgu ba an yuhilla lahum to shi yake da haƙin ya halatta musu wa an yuharrima alaihim ko kuma ya haramta musu ma ya shawo abin da ya ga dama a matsayinsa na mahalicin su wanda yafi kowa son su wanda yake da rahama a kansu wanda yake ni'imta su ni'imomin da in an ce ka lissafa su ba za su lissafu ba to wannan ubangijin shi ya cancanci ya halatta musu ko ya haramta musu abin da ya ga dama kama anna lahu kama lahu an yata'abbadahum min at-takalif wash-shara'i bima yasha kaman yanda lahu ubangiji ta'ala shi yake da haƙƙin an yata'abbadahum ya bautar da su minat takalif daga wasu abubuwa na nauyi na takalifanci na nauyin shari'a yace ayi sallah yace ayi azumi yace ayi zakka yace aje haji da sauran takalif wash shara'i wash sha'air kai wash sha'air da kuma wasu ainihin abubuwa na addini bima ya shawo abin da ya ga dama shi ya halice su shi ya san maslahar su shi ya san abinda zai zamanto alkhairi a tattare da su da haka shi yake da haƙƙin ya ce ga irin ibadar da zai ɗora musu su yi masa walaisa lahum an ya a tarizo ba su da damar su bujire masa au ya aso ko kuma su saba masa fa haza haƙƙu rububiyyatihi lahum wannan yana daga cikin haƙƙin ubangijin takarsa lahum a gare su wa muqtada ubudiyyatihim lahu kuma wannan shine abin da ya hukunta bautawarsu a gare shi walakin na ta'ala sai dai duk da haka ubangiji ta'ala rahmatan min saboda jin kansa bi ibadihi daga bayansa ja'ala tahalila wa taharima li'ilalin ma'qula sai Allah ta'ala ya sanya halattawa ko halacci da haramci sai ya sanya dalilai da hankali zai iya kama in ya halatta sai ya baka hankali da za a gane hikimar da ta sa ya halatta da hankalinka za ka iya gano ka lalle Allah akwai hikima da ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza sannan da ya haramta din shi ma akwai dalilai da hankali zai iya gane cewa da aka ce ka a shagiya da nau'o'in kayan maye kar a yi zina da dangogin zina kar a yi sata da cin amana da dukkan abin da ya shafi rashin gaskiya to akwai an kana in kana amfani da hankalinka za ka gane akwai hikima raji'a kuma wannan hikimar wannan dalilin raji'atun yana komawa ne li maslahatil bashari anfusahum yana komawa zuwa ga maslahar su mutane karan kansu ba maslahar duk abinda Allah ya halatta maslahar kanka take dawo ba maslahar sa bace maslahar ka ce duk abinda Allah ya haramta maslahar haramtawar kanka take haram take dawo ina fata an gane falam yuhilla subhanahu lahum illa tayyiba shi yasa ubangiji ta'ala bai halatta musu ba sai abu mai dadi ka kalli duk nau'in abin da Allah ya halatta na abinci na abin sha na sutura duk za ka gansu masu daɗi wadda yake cewa walam yuharrim illa khabitha kuma ka je ka shiga ɗakin bincike ka ɗauki duk abin da Allah ya haramta Allah bai haramta wani abu ba illa khabithan face sai abin da ya zama ƙazanta ne mai cutarwa ne sahihun annahu ta'ala qad harrama ala ummati al-yahudi ba'd asnafin min at-tayyibat gaskiya ne kuma ya inganta cewa ubangiji ta'ala ya haramta wa al'ummar yahudawa wasu dangogi na abubuwa na halal masu daɗi kila wani zai iya cewa to ai an ce an haramta wa yahudawa nama an haramta musu wasu abubuwa kuma na halal ne to sai malam yayi maka riga yayi riga yake so ya warware ma wannan matsalar yace sahihun haka ne ya inganta annahu ta'ala cewa ubangiji ta'ala kada harrama ala ummatil yahud ya haramta wa al'ummar yahudawa ba'd asnafin wasu dangogi min at-tayyibat na abubuwa masu dadi masu dadi ne masu ya haramta musu ghaira anna zalika amma abinda yasa ya haramta musu kana uqubatan lahum punishment ne uquba ce yayi musu ala bagayihim saboda zaluncin su wantihakihim hurumatillah da keta alfarmar ubangiji wannan yasa Allah ta'ala ya haramta musu wasu abubuwa da kuma halattattu ne ya halatta su uquba ce Allah ta'ala yayi musu saboda zaluncin su da keta alfarmar ubangiji kama qala Allah ta'ala kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi zufrin wa min al-baqari wal ghanam حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله تعالى وعلى الذين هادوا قوانا ننسك تيسن توبا معنا سو يهودا وكنا وعلى الذين هادوا للي الله يا طورا وإن نسك زم يهودا Allah ta'ala ce kai wa alal ladina hadu akan waɗanda suke yahudawa haramna kullu dhi zufrin mun haramta musu kullu dhi zufrin kaji abinda Allah ta'ala ya haramta musu kullu dhi zufrin dukkan ma'abocin farce an fahimta malam yakun mashququl asabi in dai yan yatsunsa ba a wawware suke ba an haramta musu ci tsuntsu ne ko dabba shi yasa ba sa an haramta musu cin raƙumi da tsuntsaye irin su agwagwa an fahimta ai kaga za ga in ya tsunta a haɗe suke kawai sai punishment din shine duk naman da za su ci to su tabbatar dabban nan yan ya tsunta a waware suke amma duk wanda a haɗe suke ba tsaga a jikin farcen a kofatan to an haramta musu ci shi sa raƙumi yana ciki an haramta musu cin raƙumi Allah ta'ala ce saboda irin shekantakarsu Allah ta'ala ce na haramta musu kullazi zufurin dukkan ma'abocin farcen da farcinansa a haɗa suke ba a rarraba suke ba ka ji abu na farko wanda na gaya maka raƙuma suna ciki in ka shiga cikin ɓangaren tsuntsaye za ka duk wata dabba wadda farcenta a haka yake a haɗe yake ba a ware yake ba tana ciki tana cikin zizufur wa min al-baqar Allah ta'ala ce daga cikin shanu kuma walganam da tumaki da awaki haramna alaihim shuhumahuma su kuma mun haramta musu kitsansu da aka duk yadda za su yi suka zo sai sun rebe naman sun fitar da naman sun ware kitsan an hana su cin kaki da an haramta a yahudawa illa ma hamalar zuhuruhuma sai abin da ya makalkale a gadon bayansu irin wanda yake ya- naman da ya makale cire shi a cikin kitsan zai yi wahala to shi kaɗai aka ɗanyi musu afuwa kitsan da za su ci ma hamalar zuhuru ma abin da ya makale a jikin ainihin wato bayansu awul hawaya hawaya jam'u hawiya an fahimta sun ce jam'u hawiya ko kuma jam'i ne na hawiya'a hawiya'u shi kuma kayan ciki duk farfesun kayan ciki banda su su cimbi su hanta su saifa su waye duk da za a yi ma farfesu ka kwashi kayanka su daga cikin abin da aka hana aka haramta wa yahudawa kayan ciki kenan har dabbobin da aka halatta musu su ci din to banda kayan ciki banda kitse aw makhtalata bi'azm ko abin da ya riga ya cakuɗe da kashi ba za a iya raba wannan kitsan ba da kashin ya riga ya manne da kashi to shi ma musu afuwa Allah ta'ala ce zalika wannan abin da muka yi musu jazainahum Allah ta'ala ce sakayya ce muka yi musu bi bagayihim saboda irin zaluncin su wa inna la sadiquna kuma mu masu adalci ne akan sakayya da kaga mun musu ji Allah har ka dauka mun zalunce su mu mun san me suka yi sun ketare iyaka sun yi zalunci shi yasa da muka tashi hukumar da aka yi musu ba a haramta musu tsayibat din duka ba amma an waro wasu an ce ban da su ina fata an gane bari mu karanta wannan aya sai mu tsaya yake cewa wa qad bayyana al baqad wa qad bayyana Allahu suwaran min hadha al baghi fi suratin ukhra to wani irin zalunci yahudawa suka yi Allah ta'ala ya haramta musu cin dukkan wata dabba da farcanta a hade yake ko fatanta a haɗe ke ba a ware ba wani irin laifi yahudawa suka yi wa allah ta'ala ya haramta musu cin kitse ya haramta musu cin kayan ciki allah ta'ala a wata surar sai ya faɗi irin surar zalincin shi ne waƙar bayyana allahu suwaran allah ya faɗi hoton da surar min hadal bagai na irin wannan zalincin fi suratin ukura a wata surar daban cikin suka koma cikin suratun nisa faƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim ar-riba wa qad nuhu an wa aklihim amwalan nas bil batil kaga Allah ya faɗi daga cikin laifin su yace fa bi zulmin ai fa bi sababi zulmin saboda dalilin zalunci minal ladina hadu wanda yahudawa suka yi harramna alaihim shi yasa muka haramta musu tayyibatin daɗaɗa uhillat lahum wanda kafin su wannan zaluncin muka halatta musu amma da suka yi zaluncin muka sa iyaka muka ce to daga cikin yanzu ubar da za a yi muku an haramta muku wannan wa bisaddihim an sabilillahi kathira daga cikin zaluncin da laifin su saboda to kare mutane ga barin tafarkin Allah da suke yi da yawa sun ki su yi addinin da Allah yake so kuma sun hana mutane su yi addini kaga daga cikin laifin su kenan kange mutane suke yi da yawa da hanyoyi kala-kala wajen su hana mutane su yi addinin da Allah ta'ala ya saukar ko yanzu ka kalli yahudawan duniya duk wata hanya da za a yi addinin da Allah ta'ala yake so suna nan suna ta abin nan suna ta kokarin kakkange ta to wannan yana daga cikin laifin Allah ya ce wa akhadhihim riba da kuma cin riba da suke ba wanda ya kai su cin cin riba duk bankunan nan da kake kallo duk nasu ne yawanci kuma cike suke da harkar interest da ruwa da waye da dabaru kala-kala yadda za a ci dukiyarka bilbatsin wa ƙannuhu an Allah ya ce kuma an hana su cin riban amma suka dinga ci wa aklihim amwalan nasu bilbatsin da cin dukiyoyin mutane da suke yi bilbatsin ta hanyar karya ba wanda ya kai bai hude wannan cin dukiyar mutane akan karya duk wata hanya da suka sani su yi ainihin wato su bi wannan hanyar su ci dukiyar mutane dawa sun ce laisa lahum fil ummiyin sabil duk wanda ba su wadan sun ci dukiyar sa ba komai kaman halan da ya su ci dukiyar ummi ummi a wajen su shine duk wanda ba bai yahudi saboda su kadai ne masu tsarki su kadai ne wayanda ina fata an gane to Allah ta'ala kaga kadan daga cikin laifukan su gashi an gaya mana saddihim an sabilillahi kathira akhdhihim riba aklihim amwalan nas bil batil to duba da wannan shine sai Allah ta'ala ya ce ya haramta musu waɗancan abubuwan da muka karanta a cikin suratul an'am to insha Allah sai mu tsaya akan falamma ba'atha Allah khataman khatama rusuli bid-din al'am al-khalid wanda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk